بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa wanda ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan rana ta litinin ranar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wacce ta yi daidai da sha biyu ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da uku ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku mu sake dawowa kan karatunmu wannan masallaci mai albarka da mutane masu albarka cikin wannan littafi mai albarka cikin wannan wata mai albarka cikin wannan sura mai albarka albarka sura ta 44 a jerin surorin alkur'ani mai girma suratul dukhan wanda wannan sura a jiya mun ji mabudinta ta bude mana da abubuwa guda biyu masu muhimmanci ma'ana ta bude mana bayani kan alkur'ani mai girma sannan ta yi mana bayanin ubangiji subhanahu wataala wanda ya saukar da alkur'ani mai girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya faɗi lokaci da ya saukar da shi da kuma ainihin yadda lokacin yake da yadda tsarin wato kyautarsa Allah subhanahu wata'ala ya take sannan kuma ya faɗi sifofinsa da halitta za ta iya gane shi ma'ana cewa shi ya halicci sammai kaga bayar da za a yi mutum ya ce baya ganin sama shi ya halicci kasai ba zai a ce ba ka ganin ƙasa ba shi ya halicci rayuwa kaga wanda aka raya kai ba kana ciki sannan shi ya halicci mutuwa kaga wanda aka kashe yawwa ka mana an taba yi maka mutuwa na kusa da kai dan haka kuma duk wanda ya mutu ka san baya dawowa annan ma sai aka baka misali cewa to ai ubangijin nan shine ubangijin ku da ubangijin iyayen ku ma na farko gabaki ɗaya amma abin takeici duk da haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa bal hum fi shakin yal'abun suna cikin ainihin kokonto suna wasanni tunda sun yi mugun aiki sun ki su amsa kiran Allah da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna tsammanin za su sha a a ba za su sha ba dole Allah zai dau mataki malaman tafsiri suka ce sababun nuzul na wannan aya Allah zai ba mu labarin mataki da ya dauka akan dukkan waɗanda ba su yi imani ba a sannan a har yanzu zai za mu kuma saurari a nan gaba kaɗan ƙissa ta annabi musa salam wanda shi ma allah ya aiko shi mutanensa suka yin imani da shi to sanadin saukar wannan aya dai bukari da muslim su ruwaito cewa daga abdullahi dan mas'udin anna quraishan lammas ta'asau alan nabi sallallahu alaihi wasallama lalle qurayshawa yayin da suka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama ana suka yi ta masa abubuwa da na cutarwa da yawa da'a da'a alaihim bisinina kasini kasini yusuf annabi sai musu addu'a wato Allah ya jarrabe su da shekaru kaman shekarun nan da aka jarrabe mutanen annabi yusuf fa asabahum qahdun hatta akallu izama sai suka gamu da ainihin fari da yunwa har sai da kai ga suna ɗiban busassun ƙasusuwa suna ci waje alar rajulu yanzu ila sama sai kaga mutum ya ya daga kansa yana kallon sama fayara ma bainahu wa bainaha ka hayati dukkani min aljahdi wato tsabar yunwa da rashin abinci sai ga saman kaman wani hayaki hayaki ne take da shi ba komai bane kuma hazo hazon da wannan hayaki hayakin wato rashin abinci ne don haka wannan yana daga ciki dama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa ya rasulullah barni da su fartaqib yawma tati samawa bi dukhanin mubin ya rasulullah a ainihin saurara ranan da sama za ta zo da wani hayaki mabayyani da haka wannan a ko hayakin ne zahiri ko kuma an yunwace ta jawo musu kowa idan ya duba sama sai ga saman kaman wani hayaki take da shi ƙarshe dai suka bar wurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka ainihin wato roƙe shi suka ce istasqillaha limudar fa inna qad halakat fastasqa fasuqu fa nazalat a shikenan suka zo suka yi roƙo cewa da Allah annabi ya roƙa musu Allah ayi ruwa aka Allah annabi ya roƙa musu Allah kuma aka yi ruwa suka ainihin samu ruwa duk da anan ma sai wata aya cikin ayoyin da wannan sura da zamu samu nan gaba Allah subhanahu wataala yake ta rasulullah wallahi ko da ka musu haka innahum aiduna za su dawo ya za su sake yin abin da suke yi din eh abin da ya jawo har aka musu wannan matakin to za su sake shi haka wannan shine sabon nuzul wannan aya Allah ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama fartaqib ka saurara yau matatis sama'u ranan da sama za ta zo bidukhanin mubin da hayaki mabayyani wannan mummuna alƙawari ne da kargadi ga ainihin wato kafurai wannan hayaki a ko dai wannan wannan yunwa din ya sa mutum ya ga hayaki ko kuma akwai hayakin da ya tabbata cewa zai zo kafin tashin alkiyama wato zai zo ya ainihin rufe duniya na tsawon kwanaki arba'in wanda alama ce daga cikin alamomi na tashin alkiyama ko kuma dai wannan hayakin ne da su shawa suka ainihin gamu da shi lallai cikin daman alamomin tashin alkiyama akwai zuwan annabi isa saukuwar annabi isa alaihi salam akwai kuma wannan hayaki din da duniya za ta tinkara ta samu na ainihin tsawon kwanaki arba'in da haka ya rasulallah sallallahu alaihi wasallama kai haƙuri allah bai zai bar wannan tuzgunawa da cutarwa da aka yi maka haka kawai ba sana'ar yanzu malaman tafsiri suka ce wato daga ne riwayar abdullahi bin mas'ud din cewa wannan hayaki ya rasulullah da annabi zai jira wato hayaki ne ba hayaki ne zahiri hayaki ba mana ƙura ne da za ta turnuke sararin samaniyan wato badar a ranar yakin badar a daidai lokacin da ake yakin badar a cikin wannan wata mai albarka da muke ciki na ramadana wanda a lokacin ba a riga da aka yi yakin badar din ba tunda sura ce ta makka ana makka amma Allah subhanahu wataala ya ba da labari cewa lallai akwai lokacin da za a yi irin wannan hayaki ma'ana kura za ta taso ta rufe sama gabaki ɗaya kuma Allah ya faɗi yadda masifan take yakshan nasa ko zai ainihin lullube mutane Allah ya ce haza azabun alim lalle wannan azaba ce mai raɗaɗi da Allah subhanahu wataala ya ainihin tanada wa innan kafirai na'am
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين
Allah subhanahu wataala ya ce ya Rasulullah halin kafiranka da halin dukkan kafirai da aka yi a baya iri ɗaya ne mun ji a surar da muka fito kafiran annabi Musa idan Allah ya kawo mu'jiza cikin abubuwan nan guda tara da Allah ya jarabe su da shi me suke cewa a ya yi wa sahiru tulana rabbaka bima ahida indaka innana lamutarun ko za su zo su ce annabi Musa roƙa mana Allah inda aka yaye mana wannan bala'i da masifan za mu yi imani to haka su ma ya rasulallah za zo su ce rabba na kashif annal azaba inna mu'minun Allah ka yayi mana wannan azaba lalle mu mu'mine ne za mu ba da gaskiya ba za mu sake wato ƙaryata ka ba a wato ba za mu ƙaryata kuma littafin da Allah subhanahu wataala ya ya sauko ya sauko maka da shi ba Allah subhanahu wataala yake cewa haka za su zo su faɗa kuma haka aka yi atau a ruya an ruwaito annal mushrikina atau annabi sallallahu alaihi wasallam qalu in kashafa Allahu anna hadha al'azab aslamna shikenan mushrikan suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce in dai Allah ya yi mana wannan azaba to za mu ainihin musulunta sannan a idan kuma ka koma batun cewa wannan hayakin ba hayakin ranar badar bane ba kuma hayakin wato yunwa bane to ma'ana alama ne daga cikin alamomin tashin alkiyama to nan ma dai abinda kafiran suka faɗa suka faɗa a nan shine za su faɗa a can walau tara idh qifu ala ala nari faqalu ya laitana nurad wa la nukadhibu ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ma'ana in alaman tashin alkiyama ne ma kafiran suka tabbatar ga wuta ga bala'i ya tinkaro su za su ce Allah nuraddu wa la nukadhibu ayati rabbina Allah ame da mu duniya ba za mu saki karyata ayoyin Allah ubangiji ba ma'ana za su yi imani kenan sannan har yanzu Allah subhanahu wataala ta suratul anami kenan a surati ibrahim zamu ji Allah subhanahu wataala yana cewa anzirin nasa yawma yatihimul azabu fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa natabbi rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal Allah yace haka al'adar kafirai take a duniya da lahira in ma ka dauka ba hayakin turnukewar dawakai da jarumai a ranar badar bane ba kuma hayaki na wato da mai yunwa saboda yunwa da fari da suka shiga suke gamuwa da shi bane hayakin nan ne na azaba na alamomin tashin alkiyama to lalle haka suke yi Allah yake cewa ya rasulullah wa anzirin nasu kai mutane wa'azi yawma yatihimul azabu wato gami da ranar tashin alkiyama da azaba za ta zo musu faiƙulun lazina zalamu wannan da suka yi zalunci ma'ana suka yi shirka abinda za su ce rabbana ya ubangijinmu akhirna ila ajalin qarib Allah ka jinkirtar da mu zuwa ga lokaci makusanci nujib da'awata ka wa tabi'ir rusul wa tabi'ir rusul za mu amsa kiranka kuma za mu bi manzanni Allah ya ce ina ai ba za su yi ba a awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal da can ba kun rantse ba kun ce ba gudu ba ja da baya ba akan harka ku ta kafirci sai yanzu da kuka gani da haka sai Allah subhanahu wataala ya sake maimaita musu irin wannan magana da za a gaya musu a lahira aka ƙara maimaita musu a nan duniya ce anna lahum dhikra ta ina ta yaya za su ma iya amfanuwa da wannan wa'azi din da wato aka yi musu a waqad ja'ahum rasulun mubin bayan su da manzo mai cikakken bayani ya zo musu ai min aina wa kaifa lahum at-tadhkir wal ittiaz wal wafa bil wa'd bil iman ya kake tsammanin wayannan mutanen za su azantu za su cika alƙawari wato na yin imani bayan an yaye musu azaba wanda su kafin azaban nan ta zo musu fa Allah ya aiko musu da annabi annabin nan mai bayani ya musu bayanin wannan addini filla-filla ya nuna musu wannan addini addini ne da Allah ya gina shi da yake wato sawa rayuwar ɗan adam ci gaba eh addini ne da ya zo da aure wanda da kafin nan babu auren rake sai zinace-zinace wanda idan an yi aure ana samun ci gaba a hayayyafa ana samun kyautatuwa na tattalin arziki saboda masu aure sukan yi cefene da sauran bukatu na rayuwa wanda haka sai ya zama kasuwa ta haɓaka da haka addini ne da kuma ibadu da suke cikinsa ba wasu ibadu ne da suka zama za su takura ɗan adam wanda suka fi ƙarfinsa ba ma'ana awa ashirin da hudu ne Allah yake buƙatan kai sallah biyar kawai to kaga a sai wannan mutane ba wai don suna da niyyar za su yi imani ba ne a nan yanzu suke cewa a ba su dama su dawo domin su yi imani ko a yaye musu azaba za su yi imani a Allah subhanahu wataala yake faɗa anna lahum dhikra ta ya za a yi masu samu azantuwa wa qad ja'ahum rasulun amin mubin bayan manzo mai bayani ya ainihin zo musu sannan ya zo musu da littafi mai bayani shine alqur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa to daman haka abun yake eh, shi kafiri ko duk lokacin da kaga ya mika wuya to abin ya ya kure masa ne Allah yana ta yawma tadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra Allah yake cewa ka tina ya rasulullah ranan da dan adam zai tina amma tina ba na zai tina gargadi da aka yi masa amma wannan gargadin da ya tina bai zai masa amfani ba saboda a da rayuwar duniya in an turo azaba za su ce a yayi za su yi imani a lahiran ma in su ga azaba za su ce a dawo da su duniya za su yi imani kuma Allah ya ce ya rasulullah wallahi walau ruddu la adu limanuhu anhu ko da an dawo da su duniya to za su koma su gaba da yin abin da aka hana su ne dan haka wannan duka ƴan uwa ana gaya mana ni mu al'ummar musulmi wallahi mu gode wa Allah da Allah ya ba mu wannan addini Eh, da Allah ya ba mu wannan addini mu gane ni'ima ce ga wasu dai Allah ya aiko musu annabi a cikinsu sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba labari ba ya yi musu bayani ba ɗan saƙo ba shi ya musu bayani da harcen nan nasa mai fasaha sannan ya mu'amalance su da ɗabi'un nan nasa masu girma amma duk da haka ya zan ba su yi imani ba da sai ka gane a sai imani wani abu ne mai tsada da Allah yake zaben wanda zai zai wannan imani din sannan ga mu'jizozi abubuwa na ban mamaki duka sun gani maimakon wato ya zame musu wazi amma kawai bai zame musu wazi ba da haka ya rasulullah wato amsar da ma suka baka don a ya ƙara fito da cewa mutanen nan ba za su yi imani ba ai amsar da suka baka lokacin da ka zo musu shine ya nuna cewa ba za su yi imani ba don haka ko da an janye azabar ba ba za su yi imani ba tunda manzo ya zo musu amma martani da suka mayar wa manzan bai yi daɗi ba wani martani ne alaramma ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون Hmm.
إنا كاشف العذاب قليلا Hmm.
إنكم عائدون Mhm.
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون Allah ya ce shaidar ba wai yayi azabar zai sa wato nan kamar abin da ake cewa yi kifi yana ganin ka mai jarko ba ba na shi Allah ba za ku yaudare shi ba amma Allah ya fito musu da halin halin su a fili in a duniya ne ma ka turo azaba za su ci a yayi azabar za su yi imani in a lahira ne suka ga azabar a fili za su ci Allah ya dawo da su duniya za su yi imani Allah ya ce a ai ba yayi wani zai sa su yi imani ba asalin abin da zai sa su yi imani kam ai an kawo musu shi an kawo musu manzo mai bayani amma martanin ab- alama ba za su yi imani ba martanin da suka mayar wa manzon sun mata wallau anhu sai suka juya wa manzon baya abin takaici ma da tsaya a nan mana wa qalu muallamun majnun suke cewa ai wai wani mahaukaci ne yake karantar da shi subhanallah wai akwai wani a majnunun rumi wani mahaukaci ne dan rum wai shi ne yake zuwa yana karantar da annabi sallallahu alaihi wasallama wa'annan batutuwa din da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi kaga sai suka yi distorting ma'ana suka gurbata suka suka tsatsa- nemo wa annabi wani source ma'ana wani tu- tushe wai ta nan yake karbo bayanan nasa suka ce wai gun wanda yake karbo wanda yake karbo bayanan nasa a gunsa ma mahaukaci ne wai wani yaro ne mahaukaci annabi yake zuwa gunsa sai yana karbo wannan bayanan subhanallah kaga amsa ba ta yi daɗi ba kaga ai wannan kadai shi kadai ya nuna da ba za su yi imani ba Allah ya ce to amma ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama abinda kake so ake maka tunda ka shiga maganar ka ce a yayi musu Allah ya ce inna kashiful azabi qalila lalle za mu ya- yayi musu azabar amma na wani lokaci kaɗan amma abinda abinda ha- halin su ya nuna innakum aidun lalle su dinnan lalle ku dinnan masu dawowa ne ka gaya musu za a yayi azabar amma fa Allah ya sani za su dawo walau ruddu la'adu limanuhu anhu ko da an dawo da su duniya ne ba maganan a kawo azaba a duniya su ce za su yi imani a janye ta ba ko lahirar aka kai su suka ce "Ah, Allah yanzu kan absarna wa samina farjina na amal salihan ghairu allazi kunna na'mal Allah mun gani mun ji mun gani yanzu kam a dawo da mu duniya za mu yi aiki mai kyau Allah ya ce Allah ko sun da ba za su yi aiki mai kyau ba da haka su ba yadda mutanen fir'auna mu'jiza tara wannan ya zo ya dame su su ce ayi addu'a in aka yaye sun yi alƙawari za su yi imani Allah ya ce idza idahum yankuthun sai ga suna warware alƙawarin su ba su yi imanin ba to haka su ma mutanen ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama amma ka tina ka tina matakin da muka dauka a kansu ko matakin da za mu dauka a kansu wannan duka ana bayanin tun kafin abin ya faru uzkur ka tina yau manabdishul babashatal kubra a ranan da za mu yi kamu babban kamu Allah ya ce za mu yi damƙa babbar damƙa kai inna muntakimun lalle mu masu ɗaukar mataki ne e ba a mana abu mu ɗau mataki ba in ji Allah da ka rasulullah kar ka ɗauka don sun ƙaryata ka ko kuma azaba ta yunwa ta zo musu sun roƙe ka ma'ana a yayi an yayi wannan azaba ɗin shikenan sun ƙi yin imani kuma wannan rashin imanin nasu ya zama sun ci bulus a'a Allah ya ce wasu lakatina babban ranan nan ranan da za mu yi babban kamu za mu musu damƙa babban damƙa inna mun taƙi muna mu masu ɗaukar mataki ne malaman tafsiri suka ce wannan ranan tana nufin rana biyu rana ɗaya ta faru a duniya rana ɗaya kuma sai a lahira za ta faru rana ɗaya da ta faru a duniya ita ce yawon badirin ranar yakin badar muminai mutum ɗari uku da sha uku kafirai mutum dubu amma Allah subhanahu wata'ala sai ya wato ƙarfafa muminai da mala'iku dubu biyar mala'iku dubu biyar sannan Allah ya jefa tsoro a zuciyar su kafiran bayan Allah ya jefa tsoro a zuciyar kafiran sai ya zama su kafiran idan suka dubi muminai wato ‘yan kaɗan ɗin sai su rika ganinsu wato a matsayin ‘yan kaɗan ɗin duk da dai zuciyarsu a kare ne su ce amma dai nan ‘yan kaɗan ɗin ka ai ya kamata mu gaba da su mana ba za su kare su gudu ba sannan su ko muminai ga su ‘yan kaɗan amma idan suka ga yawan kafiran sai yawan kafiran baya razana su a wannan rana Allah ya kawo ɗauki na mala'iku dubu biyar domin su tallafa wa annabi sallallahu Alaihi wasallama Allah ya ba mu labarin wannan rana ko wannan aiki wannan kamu da aka yi na yakin badar a can cikin suratul anfali wanda shedan ma don ka gane kafiran ba ƙaramin yunkuri suka yi ba shedan ma ya shigo wannan yakin a ranan amma da ya shiga ya ga mala'iku a ciki tuni sai tsaye kafa mai na ciban bakiwa saboda ya san mala'ika in mutane ne ya san yadda zai ya bace musu amma bi sai bace wa mala'ika ba mala'iku suka zo Allah to Allah ka ce mu yaki mu kuma tasbihi muka iya ya za mu yi mu yaki Allah ya ce to ai yadda abin yake duk wanda suka zo filin yakin ɗayan mutum biyu ne
da aka ala yi ne kafin mu gaba lara ki kudin kudaki wuya kawai ku yi ta tsara wuya tsara wuya kawai sannan wanda suke kasa kuma masu fari da baka Allah ya ce wasu ribo minin kulla bana su kuma nan tsakiyar tafi man na za ku yi kasa na ai hana yin za ku sare da Allah bai fari da baka aka sare a nasa idan aka faru fari da baka ya zama kaya da ba abin da zai yi zai ne ce dula dula a kama kawai ba hannu hannu ya ji ciwo hannu daban da hannu ne zai ainihin wato ɗauko kibiya ɗin ya saita cikin bakar ya haɓa haka aka yi sahabbai da yawa suna faɗa a cewa sai mun tinkari kaburi za mu kashe sai mu ga kayan siyasa wa masa da aka kace kobo sahabban nan da kafirai suka ninka su ninki uku sahabbai ɗari uku da sha uku adadin manzannin Allah su kuma kafirai mutum dubu amma kan kace kobo sai ga shi an kashe manya-manyan kafurai saba'in kai kafin an yi babban kamuwa a manya saba'in din nan kada ka manta a ciki akwai ubatun mu abi mu'aidi akwai umayyatun mu kala akwai abu jahal akwai walidun nul mugira duk wani abin duk wani wanda ka sani a makka ginshiki ne na kafirci sai da aka gama da shi a ranar yakin badar in banda abu sufiya abu sufiya ne kan a ranar ya sha shi kuma ya sha saboda allah ya kaddara masa zai musulunta Tunda ya zai musulunta sai allah ya kaddara ya sha shi bai ba bai zama daga cikin gawarwaki ba amma wannan Allah ya riga da ya tabbatar musu a shabawatin abadiya ma'ana rashin rabo na har abada sai ya jawo gaba da ya kashe su aka kamo kuwa manya-manya wane da wane wane da wane duk wani ainihin tantini mutum saba'in su kuma aka kama saura kuma ina kafa bai na ciban baki ba duka suka bi suka koma maka gaba wannan kamu na farko kenan kamu a duniya sannan Allah yake cewa har yanzu yawma nabdishul mabashar kubra a ranan da za mu ainihin yi kamu kamu babba shine wannan kamu na ranan tashin alkiyama wato ranan badar ai kamu wato duk da babba ne amma girmansa bai kai kamun ranar tashin alkiyama tunda an ce a ranar kaga ai saba'in aka kashe saba'in suka aka kamu saura kuma a dubu dubu sun gudu to kaga a ranar tashin alkiyama ba akwai wanda zai gudu kaga ba wanda zai gudu da aka yi rasulullah kai hakuri za mu ɗauki mataki a kansu a badar sannan kuma za mu ɗauki mataki a kansu ma'ana a ranar tashin alkiyama wakila kamar ruwa a nimni mas'ulin annahu yau badr malai ke cewa kamar da yadda aka ruwaito wannan rana wannan rana ta yi ne kamu kamu na musamman babban kamu da Allah zai yi kafiran nan da suka karyata Allah suka karyata Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da Alqur'ani Allah yake cewa lallai wannan rana ita ce rana wannan rana rana badar ce lamma lima adu ila takzib wa kufri ba'da rabbil azabi anhu yayin da suka koma suka ci gaba da yin ainihin kafirci bayan an dauke musu azaba in taqabbalallahu minhum bi waqti badar haka sai Allah ya dauki mataki a kansu aka yi yakin badar wa zahiru kama raja ibnu jarir tabari wa ibn kasir anna dhalika yawm al-qiyamah amma manya manya malaman tafsiri a suka ce wannan rana ne ranar tashin alkiyama ce wa bihir hasan albasari wa ikrima fi asahi riwayatayn an imam hasan albasari da ikrima duk sun tabbatar malamai ne na tafsiri sun tabbatar cewa wannan ranar tashin alkiyama ne a Allah subhanahu wataala zai yi wa'annan kafirai irin wannan kamu fiye da kamun da aka yi musu a ranar wato yakin badar saboda mugun aikin da suka yi na garyata annabi sallallahu alaihi wasallama da faɗan wannan sifa mara kyau a kansa wai inna kawai mu'allamun majnun wai ai wanda yake karantar da shi ba wani gulamun romi wani yaro ne mutumin rom Allah da kansa yake ta kai wannan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba kai wannan magana da suka danganta wa annabi sallallahu alaihi wasallama kalma ce da ta girma wacce ta fito daga bakin su kuma Allah da kansa yace in yaquluna illa kadhiba wannan magana da suke faɗa magana ce kawai ma'ana ta ƙarya da ga rasulullah sallallahu alaihi wasallama ko da wasu kubuta ranar yakin badar to lallai wannan ranar kamu akwai ranar tashin alkiyama shi ne ranar kamu na babba wanda a wannan ranar kam babu wanda zai kubuta wannan Allah ya ainihin rarrashi annabi sallallahu alaihi wasallama da ainihin mataki da zai dauka saboda ya ce inna muntakimuna mu masu daukan mataki ne amma mummunan mataki eh muntakim suna ne ma'ana na nuna iko da ainihin aiko azaba da aka Allah subhanahu wataala ya amfani da wannan suna yace inna muntaqimun lalle mu masu daukar mataki ne yanzu kuma kai tsaye za mu shiga isar annabi Musa da ainihin Fir'auna da ainihin mutanen Fir'auna da kuma mutanen annabi Musa alaihi salam don dai ka gane cewa wato duk inda gaskiya take sai an samu ƙarya amma kullum gaskiyar ita take yin rinjaye da aka kuma kamar da na faɗa mu ta gode wa Allah duk wannan labarin ana gaya mana don mu ƙara rike abin da muka samu ga ko su annabin suka gani a gaban su aka saukar da alƙur'ani sun gagara samun wannan nema amma mun kuma labari muka ji Allah ya taimake mu ya wanke mana zukatan mu ya zabe mu da wannan babban alheri mu kuma muka amsa to lalle mu gode wa Allah da Allah ya mana haka da aka ya rasulullah bari in baka labari ba kai kadai kai gwagwarmaya ba annabi Musa ma yayi gwagwarmaya wala garfatan na kabla ba ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين
Allah subhanahu wata'ala ya ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kina wa laqad fatanna qablahum hakika fa mun jarraba mun yi jarrabawa qablahum gabka kafin mutanen ka quraisha wannan mun jarrabi qauma fir'auna mutanen fir'auna waja'ahum rasulun karim wani babban manzo mai mutunci mai karanci mai kyawawan halaye mai kwarjini kyakkyawa annabi Musa alaihi salam ya zo musu da aka yi rasulallah sallallahu alaihi wasallama kai ma ba wai a halayenka ne babu ba su haka suke al'adar masu wanda suke bijirewa annabawan Allah da haka ko manyan mutane ne suka zo musu masu kima da daraja da mutunci ba sa ganin wannan kima da daraja da mutuncin nawa sai su kare ta da haka rasulullah an jarrabe mutane fir'aunawa ba su jarraba ba wajahun rasulun karim wani babban manzo mai karamci mai kyawawan halaye annabi musa alaihi salam ya zo musu kuma wannan annabi musa ba daga wani wuri ba da minhum daga cikinsu ne Eh, sun san shi sun san iyayensa sun san dangantakarsa sun san shi mutumin kirki ne amma kuma abin takaici sai ya zama wato ba su bi shi ba a wannan annabi Musa da yazo sai ci an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun mubin ay rasulun amin cewa an addu ilayya ibadallah wa ainihin wato bani bayin Allah ko ku bani dama in kira bayin Allah zuwa ga Allah inni lakum rasulun amin lalle ni a gare ku wato dan aika ne amintacce ba zan rage wani abu cikin abin da Allah ya gaya min na sako ba kuma ba zan ƙara ba iya abin da Allah ya ce a gaya mu shi za a gaya ba zan ƙara ba ba zan rage ba malaman tafsir suke cewa ai bi an arsilu ma'i ibadallah ku sake bayan Allah su zo tare da ni wa hum banu isra'il sune banu isra'il wa atliquhum min al'azabi kunce su daga wannan azabtarwa da kuke musu fa inni rasulun min allahi mutamarun ala risal ni manzo ne daga Allah wanda kuma mai aminci ne akan wannan aika gairu mutaham ba abun tuhuma ba haka Allah subhanahu wata'ala ya sake fayyace wannan aya a can cikin suratul baha cewa annabi Musa da yazo ya ce fa'arsil ma'ana bani isra'il wala tu'azzimu ainihin sake mana banu isra'il danginmu kada ka azabta su a ƙarji ina ka bi ayatin min rabbik hakika mun zo maka da mu'jizozi daga Allah subhanahu wata'ala ubangijinka amma wassalamu ala man ittaba al-huda sani cewa aminci da zaman lafiya yana kan wanda ya bi wato shiriya don haka ka sake mana bayan mutanen mu banu isra'il wanda dama kamar yadda kullum ake faɗa cikin tarihin annabi musa alaihi salam shi fir'auna yana cikin mulkin sa a cikin mutanen da yake mulka kashi biyu ne akwai kibbawa akwai banu isra'il banu isra'il su ne jikokin annabi shu'aib annabi yaqub alaihi salam ko jikokin annabi ibrahim yayan annabi yaqub alaihi salam annabi yusuf da sauran yan uwansa din da haka sai ya zama bokaye sai suka leko fir'auna cewa lalle mulkin kan nan akwai wani yaro da za a haifa a banu isra'il shine zai sanadin mulkin ka ceto haka ne to daga nan sai ya zama yana azabta banu isra'il yana tozarta su duk wani aikin karfi da ka sani banu isra'il ne suke tonon shadda gini noma faskare girki komi da ka sani na wahala su suke ba za a biya su ba kuma dole ne wahalar nan dole sai sun yi ta da haka Allah ya turo annabi Musa don ya kwazo ya kwace su daga wannan azabtarwa da suke fama da ita wurin Fir'auna sannan azabtarwa ba ta isa haka ba Allah yake cewa wato fir'auna ya zama yana ainihin raya matayen banu isra'il yana kashe mazajen banu isra'il da ya ji cewa a cikin banu isra'ilin ne za a haifa annabi musa sai ya sa aka yi ta yanka jarirai an ce sai da yanka jarirai sun kai dubu saba'in duk wanda aka kama duk wata mata da ta haifi da namiji kawai yankawa a haka har kuma abin ya zo ya dame shi ya gane cewa to yanzu in muka ci gaba da yanka wayannan mutane na banu isra'il suwa za su riga mana wannan aikin karfin kuma suwa za su gaba da faskaren suwa za su gaba da sauran ayyuka na wahala da ake yi to daga nan aka ce sai aka fara ɗaukar hutu ma'ana sai a ce shekarar nan za a yi yanka duk wacce ta yi wa shekarar nan yanka za a yi inda ya namiji ne amma shekara mai zuwa za a huta to a shekarar da za a hutar ne sai aka haifi annabi harunu wan annabi musa amma allah da ke nuna wa firawun ikonsa a shekarar da ake yankan aka haifi annabi musa alaihi salam kuma allah ya ba mahaifiyarsa zabi kamar da makaranta an arbi fa idza kifta alaihi fa alqihi fil yam ta ki shayar da danki kawai ba matsala amma in kin ji tsoro ki jefa shi a cikin ruwa ki kai wani abu sai allah wai in ta ji tsoro yana hannunta kuma ta ji tsoro kuma ta jefa shi a ruwa kaga ai wani lissafi ne daban da ba dan Allah ya bata wannan umarni ba sai a ce to ai lissafin ya zama wani iri yana hannunta ba tana jin tsoro amma kuma ta jefa cikin ruwa ya samu abinci yi Allah ya ce a na miki alƙawari inna radduhu ilayki wa za'iruhu min al-mursalin zan da miki da shi zan sa shi a cikin manzanni da haka annabi Musa da yazo mun san dagan da yayi da ya zo ya ce ne rasulu rabbil alamin ni ne manzon ubangijin tarihi firawuna ya daga ido ya kalle shi ya ce kai kan musa ba musa na gidan nan bane alam nurabbika fina walidan wala bitta fina min umrika sini kai kan ba kai ne ka zauna da mu a wannan gidan kana jariri ba kai shekaru da yawa ma na rayuwarka cikin wannan gidan ma'ana yana yi wa annabi musa gori ke na ko jayi mu muka rene ka ya za yi kuma yau ka dawo ka ce wai kujerar da muke kai ita za ka kwace ka ce banu isra'il yanzu kai ne za ka rika ba da umarni a cikinsu ibbawa kai ne za ka rika ba da umarni a cikinsu don abin da firawuna ya fahimta kenan cewa lallai wannan annabta da allah ya aiko annabi musa da ita ya zo ne don ya kwace masa mulkinsa shine annabi Musa baya barin kota kwana sai take mayar masa da amsa ya ce tilka ni'matun tamunnuha alayhi an abatta bani isra'il wannan wata ni'ima ce ma dan ka dauke ni ni kadai a cikin dangi na banu isra'ila sama da mutum dubu ɗari shida kana azabta su kana cutar da su kana yanka jariransu don ni kawai kwalli ɗaya percentage din 0% rai da haka ba wani abin kirki kai ba ba wani abin kirki kai ba na wannan kulawa da ni da kai tun da an abbata bani isra'ila sai ya gane fa cewa lallai ba annabi musannan da farinsa da ƙarfinsa shi ne suka kama muhawara ƙala firawo ma rabu ɗalibi ƙala rabu saba ta rauta bai ma kuntu mugini ƙala liman haula ala tastamiru haka dai suka yi ta muhawara da fir'auna har fir'auna yake cewa annabi Musa alaihi salam wato idan idan baka bari ba la aj'alannaka min al-masjuni sai na saka a kurku an ce fir'auna yana da wani mugun kurku kamar da alqur'ani fara wa fir'auna dil autat fir'auna shine ma'abocin turaku wannan turakun a gidan kurkukun sa yake an ce gidan kurkukun nasa wasu dakuna ne special na musamman masu turaku kirki guda hudu idan ya kama wanda yake so ya azabtar za a daure kafa daya a cirke daya a daure kafa daya a cirke daya a daure hannu daya a cirke daya a daure hannu daya a cirke daya akwai wasu sauro na musamman da ake kiwatawa a wurin aikin su cizo kawai sa ba su ci sauron ba haka duk wani irin nau'i na azaba fir'auna yana ci kuma shi fir'aunan ya san annabi musa ya san da wannan abu da haka abin yana ba shi mamaki yadda annabi musa yake tsayawa a gabansa yana confessing dasa yana cewa ya zo yi imani kuma a ƙarshe annabi musa alaihi salam yake ta awalau ji'tuka bi shay'in mubin koda na zo maka da wata hujja bayyananniya zaka da wannan matakin yace a to fatiri ka zo mana in kana da wani abin da zaka nuna shaida cewa kai wato annabin Allah ne ka nuna take annabi Musa ya jefa sanda sa kawai zahiya surbanu mubin sai ga sanda ta zo mace Fir'auna a wasu kayoyi da dade ba su tabbata ba an ta ya tsore ta yayi kashi da fitsari da wannan abubuwa gaba daya bai san wannan munduwa munduwa da kayan mulki da wani gadara duk sai da ya rasa ba ina ma ina ma yake tukunna aka ce ta fada Musa Musa ka kiyaye ka dauki abin kan nan ka dauki abin kan nan annabi Musa ya daga sandarsa ya kawo macijiyar nan ta koma yadda take a matsayin sanda ya daga hannunsa ya nuna ya nuna wayannan ayoyi guda biyu Firawuna sai ce eh to naji kenan yanzu ya nu ka nuna mana kai ma wani mai sihiri ne to lalle mu ma falana falana tiyannaka bi sihirin min fat albainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan siwa eh tunda kai ma kana da sihiri ka iya sihiri to za mu nemo yan sihiri yan uwanka za su taru a sanya mana rana mu zo a baje a kai da su wane ne babba kuma haka aka yi aka zo aka ainihin baje Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin wannan kisa cikakkiya cikin surat Taha annabi Musa alayhi salam aka kira masu sihiri suka zo a wata ranar su da kamar ranar idi ce suka taru Allah da kansa yace fa idza hibaluhu wa yasiru yukayyiru ilayhi anna annaha ay annaha tas'a shikenan suka ga wannan yaje ba igiya ta koma maciji wannan yaje ba dan wani dan itace ya koma kunama wannan suka yi ta abubuwan sai da suka gama Allah ya ce a daidai wannan lokacin annabi Musa sai da ya dan ji tsoron yadda ya ga suke jefa abubuwa suna zama macizai kawai Allah ya ce fa audu fi nafsi hifatan Musa kullu la tagab innaka anta la sai dan tsoro yi kamar zai kama annabi Musa Allah ya ce karka ji tsoro yi karka ji tsoro innaka anta la ala kai ne zaka zaka daukaka abu mu wuce wannan bari mu ba dalibai fa'ida in suna bukata suna bukata ko da dalibi dan makaranta da da ya sa jarrabawa a gaba ana sauraron da zai jarrabawa daidai lokacin da ya rage a dokar nan ne da muka sani ta jarrabawa minti talatin kafin a fara jarrabawa ka zama kana wurin to ana so ka kalli hall din da za a yi jarrabawan ka ɗauko carbinka ka yi la ta kaf innaka anta la'ala la ta kaf innaka anta la'ala 313 insha Allah ta'ala za ka samu nasara cikin wannan jarrabawa da za ka rubuta saboda ga annabi Musa alaihi salam an yi wannan jarrabawa Allah ya gaya masa wannan karma la taka innaka anta la karka ji tsoro kai za ka yi nasara da aka alki ma fi yaminika talqaf ma sanabu inna ma sanabu kai musahir jefa abin da yake hannun daman ka kawai take annabi Musa ya jefa sandarsa sai ga sandarsa ta bi ta laƙume duk macijan nan da yan kunaman da duk abubuwan kuma abin mamaki da ke ta sanda ce ta mu'jiza macijiya ce ta mu'jiza ai maciji ka'ida ne in ya ci abu da yawa za a ga cikinsa ya girma amma sai a ga sandan da macijiyar na bata ji komi ba a wannan lokaci faulkiyar sahar ta sajidin allah ya ce kawai yan sihirin nan duk sai suka faɗi suna ta yin sujada suna cewa amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun wallahi mun yi imani da ubangijin talikan nan da annabi musa yake cewa inni rasulu rabbil alamin ni manzon ubangijin talikai ne to amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talikai rabbi musa wa harun dan ma kar firawuna ya dauka shine a rabbi musa wa harun ubangijin annabi musa da annabi harun a wannan lokaci don ka gane masu makaryata suna da farfaganda sai firauna ya fara cewa to ai wannan wani makirci ne makartuhu bil madinati eh li tukridu minha ala fa sawfa ta'lam wannan wani makirci kawai aka zo aka shirya eh innahu lakabirukum alladhi allamakum sir daman shugaban ku ne na sihiri shi ya koya muku wannan sihirin ko zo ka shirya wannan makirci to za ku gane ku da law qatti an aydiyakum arjulakum min khilaf sai na sa an yanke hannayenku da kafafunku bisa sabani a yanke hannun dama a yanke kafa hagu da Allah rayuwa za ta zama ba ku ce muke da yi an yanke hannun dama an yanke kafa hagu ko an yanke kafa hagu an yanke hannun dama da haka zan zan tsara ku bisa sabani yayi ta ba da tsoro yayi ta ba da tsoro yayi ta ba da tsoro amma duk da haka aka samu wanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam saboda daman a daidai wannan lokaci da aka tara yan sihirin kamar dama ce aka ba wa annabi Musa wato kasan shi Allah subhanahu wataala kabishi shine zaman lafiyar amma idan kace zaka wato taka addinin sa wahala zaka sha kabishi Fir'auna ya shirye ne wai bari ya murkushe annabi Musa amma a yi taron jama'a gaba daya bai sa sai ya tara wa annabi Musa jama'a ne ya isar da sakon Allah ba shikenan annabi Musa ya isar da sakon Allah cikin sauki saboda mutane daga kauyuka daga garuruwa daban-daban na gefen Misir duk an riga da an hallara da aka cikin sakonnin zamu dawo cikin ayar surar mu wa Allah ta'alu alayya a inni atikum bisulbanin mubin annabi musa ya ce wa allah ta'alu alayya kada ku mini girman kai ana kar ku daga min kai inni atikum bi sultanin mubin lalle zan zo muku da wata hujja wacce take bayyananniya kuma wannan a mataki da fir'auna yake ta faɗa cewa zai dauka a kanku zai dauka a kaina ni zai rufe ni ko kuma zai yi yanka ku a wannan ba damuwa ba ne karku damu wa inni ubtu bi rabbi wa rabbikum wa inni ubtu bi rabbi wa rabbikum an tarjun wa in lam tu'minu li fa'tazilun fada'a rabbahu
dama firauna ya yi ta da'awa eh can mun karanta cikin suratu fusilat ko zaruni aktul musa eh musa ya zai kita ku jani zaruni aktul musa wale du rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzira fil ardi fasad ku barni in kashe shi in ku barni in kashe musa abin da yasa kuma ba kashe shi inni akhafu an yubaddila dinakum ni ina jin tsoro ne kare canja muku addinin ku aw an yuzira fil ardi aw an yuzira fil ardi fasad ko kuma ya bayyana wata barna a bayan kasa subhanallah a wannan lokaci can ma annabi Musa ce inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin ko la yu'minu bi yawmil hisab ce to ni dai na fake ina neman wato taimakon Allah subhanahu wataala ubangiji na kuma ubangijin ku daga dukkan wani wato mai girman kai mai taurin kai mai ketare iyakokin Allah wanda bai imani da ranar tashin alkiyama wannan irin wannan magana ce annabi Musa ya sake maimaitawa anan cewa inni uktu bi rabbi wa rabbikum lallai ai asta'izu billahi wa altajibu ilayhi ni ina neman wato tsarin Allah ina fakewa wurin Allah wa tawakkalu alayhi ina dogara ga Allah mimma a tawattani bihi min al-qatl bil hijarati aw al-idai wa shatmi cewa inni ustu bi rabbi wa rabbikum ni na neman tsarin Allah ubangiji na ubangijin ku an tarjumun cewa ba za ku samu daman jiba na ba saboda alqur'ani nan kuma kaga ya bayyana mana irin kisan ma da fir'auna yace zai yi ma annabi Musa cewa zai sa ne mutanen gari a hada duwatsu a ita ruwan duwatsu kawai subhanallah cewa ba za ku min wannan ruwan duwatsu din ba wa in lam tu'minu li fa'tazilun kawai abinda nake kira gare ku a ai idan ba za ku yi imani da ni ba to kawai ku yi nesa da ni ku jale ni kar ku cutar da ni amma kuma ga mari ga dinka daka na kira ku zuwa ga imani kuma ku ce ba za ku yi imani ba kuma ku ce ba za ku bar da lafiya ta ba ai wannan ba daidai bane wanda mun sani da can cikin suratul fusilat da muka karanta a ai an samu wani mutumin kirki a fadar fir'auna wanda ya mera fir'aunan martani eh wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ko ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum min bayyinatin min rabbikum yanzu ko wannan wani irin mataki ne to ran wannan kuma shi ne matakin duk wanda bai da gaskiya da ya ga mai gaskiya sai ce kai tun da ka kure ni da gaskiyar ka kashe ka kawai zan yi in huta subhanallah yace yanzu a taba turuna rajulan an yaqula rabbi allah yanzu kashe mutum za ku yi don kawai wai laifinsa ya ce allah ne ubangiji na wakar ja'akum bil bayyinati min rabbikum kuma ya zo muku da hujja daga ubangijinku ai abin da ya kamata ki da za ku a fa in yaku kadiban fa alayhi kadib ko idan ƙarya yi ma laifin ƙaryarsa ba zai shafe ku ba Allah fa yau ƙarya ya ce Allah ya aiko shi me ruwanku tunda Allah ya ƙarya ku bar shi da Allah kawai wani ku sadikan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum in ku da gaske yake yin Allah ya aiko shi to duk abin da yace zai same ku fa zai same ku da haka ba maganan ku dauki matakin kisa gare shi bane da haka annabi Musa yace wa illam tu'minu liya idan ku yi imani da ni ba ai tusaddiquni wa tuqiru bi nubuwati ba ku gaskata ni tabbatar da annabta ta ba wa bima ji'tum kun bihi da abin da nazo muku da shi min indillahi daga wurin Allah fatrukuni ku bar ni kai sai ku jale ni yi tun da ni na ya gamsu da wannan hanyar ku bar ni in bi hanya ta ku ma ku bi hanyar ku lakum dinu ku muliya dinu ku eh ku bi hanyar ku ni ma in bi hanya ta to amma da ke mutane ne da suke da taurin kai mutane ne da suke da girman kai suke da ainihin niyyar cutarwa annabi musa sai ya zama bai basu ba sai ya hada su da allah don allah shine maganin su a fada rabbahu sai roƙi Allah Ubangijinsa an na haula ikawun mujrimu Allah wayannan mutanen mutane ne fa masu laifi wato lalle mutane ne da suke da ƙaryata manzanci kuma masu tarayya da Allah subhanahu wataala saboda suna daukar Fir'auna a matsayin ubangijin wanda kuma ba haka bane shi ma halittarsa aka yi bawa ne da haka da abun ya kure annabi Musa yayi addu'a addu'ar Allah ya faɗe ta cikin suratu Yunus ita ce rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana lidillu asabilik ya Allah kai ka bawa fir'auna da mutanansa wato dukiya da kayan ado na rayuwar duniya haka tunda mutanen nan ba za su yi imani ba duk ayoyin nan wato guda tara an nuna musu an nuna musu sanda an nuna musu kwadi an nuna musu kwarkwata an nuna musu fari an nuna musu dubani an kan ayoyin nan guda tara da Allah ya ba annabi Musa ba abinda ba nuna musu ba amma suka ki imani to Allah kawai rabbana ibis ala amwalihim wasjud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab alim Allah ka dawo take akan su kawai dukiyoyin nasu ka shade sannan ka tsananta zuciyarsu wato su zama ba za su yi imani ba har sai lokacin da suka azaba mai raɗaɗi da aka annabi Musa ya addu'a Allah ya ce na amsa addu'ar amma ka jira ya fasta kima wala ta tattabi an ni sami lalazina na yalamun ko an ce wannan tsakanin addu'ar da annabi Musa ya yi a wato kan ujibar da wata kuma fasta kima ko Allah ya ce na amsa addu'ar ku amma ku jira an ce sai da annabi Musa ya jira shekara 40 to don haka muna kullum muna kira ga dan uwa a yi ta addu'a a watan Ramadana amma kada ka yadda ka bari shi dan ya ma wasa da hankali kai addu'a kuma kace kai ni ma na addu'a nan na gashi a to ai har sa matsala eh ba ta ba addu'a ga shiru ba kuma wannan abun da ka fadan ka sani shedan ne kawai yake neman ya lalata maka addu'ar ka eh baya so ka samu ribar addu'ar ka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ki cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal Allah yana amsa wa ɗayan ku addu'ar sa mutum mai gaggawa me gaggawar yace ya kulu qadda autu fa lam yusjab yace ni ba na addu'a na ji shiru na yi addu'a ba amsa ne ba Allah mai kyauta ne mai karamci ne kunya yake ji bawa ya daga hannu ya ce Allah Allah ka bani kaza a sai har kace da kana da ubangiji ka daga hannu kace Allah ka bani kaza annabi yace Allah yana kunyar ka sauke hannu ka shikarar ba tare da yabiya ba daga duk addu'ar da kai Allah ya karba ko dai abin in zai amfane ka a nan duniya a baka shi ko kuma a tare maka wata masifa da bala'i da ya taso maka ko kuma a kankare maka zunubin ka da shi ko kuma ajiye maka addu'ar a lahira aka ce mutum ya je ga addu'o'insa ba da yi ta yi a nan duniya ba wanda a zahiri yana ganin kamar ba amsa ba an ajiye masa su a lahira da sai ya yi gudun duk addu'ar da ya a nan duniya ba kar a amsa a ajiye abin a can gaba da aka annabi musa ya addu'a kaga shi annabi annabawan allah masu da addu'a ana shafi shekara arba'in kafin allah subhanahu wataala ya ainihin ba wa annabi musa amsa amma kuma mun zo ta gaba dole za mu tsaya amsar da allah ya bayar shi ne maganar isra'i ma'ana kaura maganar tafiya za a tafi kashi na biyu na kissan kenan an riga da an yi phase one ma'ana fiska na farko na kissar zuwan annabi musa da jawabai da aka yi tsakaninsa da fir'auna da imanin waɗanda suka yi imani sannan da mujizozi da ya ta nuna waɗanda ba su yi imanin ba kuma suka yi imanin ƙarshe har kuma ya yi addu'a kuma allah ya ce ya karɓa addu'an zai ɗauki mataki a kansu to da haka yanzu matakin ne za mu ji in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu gobe Allah subhanahu wata'ala ya kai mu da rai da lafiya in barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah sada mu da alherin duniya da lahira Allah tsare mu da shirin duniya da lahira Allah ya kara mana imani Allah ya maimaita mana Ramadan da yawa cikin rayuwar mu Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin bayi da za su gamu da gafara da yake cikin wannan goma na biyu Allah ya sa mu cikin bayin da suka samu rahama na goma na farko Allah ya sa sa mu cikin bayi da za su kula da alkur'ani mai girma Allah sa mu cikin bayi da za su kula da zikirora da kiyaye hakokin wannan wata na Ramadana marigayen mu Allah ya ji zarsa ya gafarta musu mu da muka saurara dare Allah ka sa mu cika da imani shugabannin mu Allah ya riko da hannuwansu da daura sa ka abin da yake so ya da shi bayan Allah da suke tsaye cikin hidimar addini Allah subhanahu wataala ya tsaya musu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan wani musulmi da yake cikin wani kunci yake cikin wata bukata Allah subhanahu wataala ka biya masa bukatarsa kiyaye shi da abin da yake tsoro ka bashi abin da yake so albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara mana da imani Allah ka sa annabi ya cece mu Allah ka sa alqur'ani ya zama hujjar mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa da bukatar sa alkhairi Allah ka biya mana da yan uwa da suke kawo mana ziyara Allah saka musu da alkhairi muna godiya sosai duk wanda suke zuwa wannan karatu Allah saka musu da alkhairi bayan Allah da suke tsaye gurin ganin wannan karatu ya gudana Allah saka musu da alkhairi hakika za mu ga alkhairin wannan zama ne na alkhairi Allah subhanahu wataala ya samu mu zama kullum amma abota zama wayin nan zama ne na alkhairi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi bima barakatuh bima sabaka nasir ila jibilak wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa bidari al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin